أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Sunna TV EKS Islam Kitabu Sunna ko IKS Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da garin damarsa da falalar sai ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu na ɗari biyu da ɗai kenan mun tsaya ne a ƙarshen suratu sajada a cikin waɗannan littattafai guda biyu da muke tafiya tare da su kamar da yan uwa suka sani littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin daf wato as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha da muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi a yau kuma za mu tashi a cikin suratul ahzab a cikin littattafan guda biyu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da ku gaba daya suratul ahzab a cikin asilatul qur'an al-majid mai tahqiqin wani littafi sheikh mustafa al-adawi ya kawo number 1 in ka duba a ƙasa zaka gani yace haka za sumiyat suratul ahzab haka an ka sanya mata suna suratul ahzab fil masahifi a cikin alqur'anai wa kutubit tafsiri da tafan tafsiri was sunnati da kuma tafain sunnah وكذلك رويت تسميتها كما حكى لكم أكر ويتو سننتا عن ابن عباس دك ابن عباس وأبي بن كعب دا أبي بن كعب بأسانيد مقبولة da sanadi wanda yake ana karɓar shi to kaga malam bai kaci mata ya ce ruwiyat ba sai ya ce wato rawar ruwatu domin ruwiyat a wajen malaman hadisi siga ce ta tamridi malam ya ce to wala yu'rafu wala yu'rafu hasmun ghayruhu ba ta da wani suna in ba wannan suna ba wajhu tasmiya abinda yasa an ka sanya mata wannan suna kiran fuskar da ta sa aka sanya mata wannan suna anna fiha zikru anna fiha wato abe zikru ahzabil mushrikin an ambaci wato kungiyoyi ko jama'a jama'a na mushrikai min quraish na quraishawa wa man tahazzaba da wanda ya hadu an gane ko sun ka zama to kungiya kenan ma'ahum tare da su aradu ghazwal muslimin sun so su yaƙi musulmai fil madinati a cikin garin madina faraddallahu kaidahum sai Allah ya mayar musu da martani ma'ana Allah ya maida musu makircin su akan su kamar da ake cewa a mayar mu kura martani kenan a mayar da mu kura aniyar ta inji malam Bahaushe wa kafa Allahu almu'minina alqital sai Allah ya isamma mu'minai game da yaƙi Allah ya turo iska kenan ya tarwatsa su wahiya kuma Allah ya sanya tsoro a cikin zukatansu وهي مدنية بالاتفاق كما ita sura ce wadda take ta sauka a Madina bil ittifaq a ittifaqi an gane ko yace alifun ha'un bi ma'ana intihaki na an kai karshen bayani min at-tahrir wa tanwir ya dauko wannan bayani ne daga at-tahrir wa tanwir na Ibn Ashur Sheikh Jami'atu Zaituna kuma Sheikhu Jami'u Zaituna sannan kuma mufti na kasar wato Tunis kenan to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo al-ahzab kungiyoyi kuma ana kiran wannan yaki da an kai ghazwatul ahzab saboda kungiyoyi sun taru kuma ana kiran shi ghazwatul khandaq al khandaq shine rami wanda aka yi wanda kuma Salman al Farisi yabba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dabara ta yaki ta kasar Farisa wanda idan makiya suka yawa ana ganin ba za a iya abin nan ba sai a yi rami yadda ba za su iya shigowa ba ana kiran ta ghazwatul khandaq kenan duk ita dai ce ghazwatul khandaq kuma ghazwatul ahzab wanda kuma malamai suka nuna cewa kenan Farisawa ba mutane ne mu'minnai ba amma idan suna amfani da wani abu na duniya wanda bai saba addini ba ana iya amfani da shi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya amfani da wannan dabara tasu da kuma yadda ya dauki Abdullahi bin Urayqit wato matsayin wanda zai nuna masa hanya ta Madina da shi ne sayyidina Abubakar lokacin da su hijira kuma wanda lokacin bai musulunta ba kuma musamma labarin da ya koya musulunta ba kina ana iya amfani da kafiri da wannan da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya so ya hana al-ghira ko wasu na fudda da hadisi al-ghiyal wato mutum ya taki matarsa tana shayarwa ya samu labarin farisawa da rumawa suna yin wannan bai cutar da 'ya'yansu ya ce to musulmi suna iya su yi rila kenan su take matansu ko da suna shayarwa kaga wannan game da al'amari wanda ya shafi na duniya ana iya amfani da wannan wanda Sheikh Muhammad Al-Amin Shaqiqi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin littafinsa Al-Adb namir da kuma al-muhadarat da yayi waɗanda a Afirka wato ya gabatar da wato wannan bayani wallahu ta'ala a'lam mas'ala da zamu tashi akan ta mas'ala ta farko mas'ala ce ta 868 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi nafi ya karanta ya ayyuhan nabiyyu to waɗansu malamai sun ce annabiyu da annabi'u duka ɗaya ne kenan wato alhamza ita ce an kamar da ya'u a wasu kira'o'i waɗansu malamai sun ce a'a annabi'u fa'ilun ne bi ma'anar fa'il mai bada labari domin manzo yana bada labarin abinda Allah ya umurce shi da shi wasu kun ce annabiyu fa'ilun ne bi ma'ana al-maf'ul wanda an ka ba labari duka babu matsala domin manzo an ba shi labari daga wajen Allah na wahayi shi kuma ya ba mutane labari kenan ya zamanto fa'ilun ne bi ma'ana al-fa'il ko bi ma'ana al-maf'ul amma wani lokacin sai ya zamanto bai iya zakkuwa da ma'ana al-fa'il wani lokacin bai iya zakkuwa da ma'ana kuma ta maf'ul in mun ka duba domin ar-rahimu kaga fa'ilun ne to Allah rahibun ne amma ba a ce an jikan Allah bai zamanto bi ma'ana al-marhum an gane ko wato yana iya daukar abin nan kuma an-nadhir shina iya ɗaukan mai gargaɗi an gane ko kuma yana ɗaukan wanda an kai ma gargaɗi ma'ana dai yana iya ɗaukan ma'anoni daban-daban da fa'ulun da fa'ilun yana iya zakkuwa bi ma'anar fa'il yana zakkuwa bi ma'anar maf'ul a wajen malaman lugha sun kace kuma annabiyu sun kace shi ko daga annabuwa ne na ba na yambu shine wato ya ɗaukaka ba wancan ba na dakushewa abu ya karkace in an ce na ba saifu takobi ya durkushe na ba yambu al-insani idar tafa ya samu ɗaukaka to ko da mun ɗauki wannan ma'anonin su daban-daban babu matsala domin ɗaukaka duk annabi mai ɗaukaka ne kuma duk annabi yana bada labari kuma duk annabi Allah yana bashi labari kenan fa'ilun bi ma'anar fa'il domin ya ce wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alim al-khabir kaga falamma nabba'aha lokacin da ya bata labari kenan shine fa'il qalat man anba'aka hadha tace wa baka labari qala nabba'ani al-alim al-khabir yace wanda ya bani labari kaga lokacin da ya bata labari shine shine fa'il lokacin da aka bashi labari kuma shine al-maf'ul malam yace to walam yaqul ya muhammad amma Allah bai ce ya muhammad ba sai ce ya ayyuhan nabiyyu kama qala ta'ala kamar da Allah ce ya musa ya musa an gane ko ya musa innahu adallahu al-azizul hakim misali kenan ya isa kamar isa ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka alai ya daud kamar ya daud ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard wa nahwuhu da abin da ya kama da wannan to me yasa shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai aka ce masa ya ayyuhan nabiyyu an gane ku sauran annaba kuma sai a kira su kai tsaye direct da sunayensu malam yace kulna za mu ce inna ma adala abin da yasa ya kauce an nida'ihi daga kiran shi bismihi da sunan shi ila nida'ihi don ya kira shi bin nabiyyi da annabi war rasuli da manzo ijlalan lahu dan girmama shi an gane ko wata azimin kuma dan wato wato girmama shi kenan ijlal shine wato girmamawa ta'zim shi ma girmamawa an gane ko ko dan daukakar da shi da kuma girmama shi kama kala ta'ala kamar yadda Allah ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai manzo lima tuharrimu dan me kake haramtawa ya kira shi da ya ayyuhan nabiyyu a cikin suratul tahrim aya ta farko da kuma ya ayyuhan rasul ya kai manzo balligh ka isar an gane ko suratul maida aya ta 67 sai kira shi ya ayyuhan rasul ina fata an fahimta kenan nan ya kira shi ne don saboda girmamawa sannan kuma abu na gaba wanda zamu iya karawa a ƙarƙashin wannan shine cewa ya kira shi ya ayyuhan nabiyyu dan tabbatar da annabtarsa ya nuna shi annabi ne ba kamar yadda su kafirai suke cewa ba annabi bane don sun ce ba annabi bane ba manzo bane Allah ya ce wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala da sauran ayoyi eh mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 869 malam yace fa in qila idan aka ce law kana zalika kama zakartum to in haka ya kasance kamar yadda kun ka ambata to la adala an ismihi da ya kauce ma sunansa ya kira shi da sunansa ila na'atihi zuwa ga sifarsa ta cewa shi manzo ne ko annabi ne fil ikhbari anhu a wajen bada labari daga gare shi kama adala fin nida'i kamar yadda ya karkace wajen kira ma'ana wajen bada labari yana kiran sunansa amma wajen kira yana kawo sifarsa fi qawlihi ta'ala inda Allah ya ce Muhammadur Rasulullah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ne suratul fath aya ta 29 wa wa qawlihi ta'ala da kuma inda Allah ya faɗa madaukakin sarki wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba komai bane face manzo kuma manzanni sun shuɗe gabanin sa suratu ali imran aya ta 144 wanda kuma wannan ba shi ke nuna cewa ba wato annabi Isa bai raye tunda shi ma shi daga cikin rusul sai ya zama to amun ne makhsus ina fata an fahimci domin mu'tazila da masu irin wannan aqida suna cewa annabi Isa ya riga ya mutu da wannan aya kuma Allah ya ce ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld a su za a yi taksisin su ne domin akwai ayoyi da suka nuna cewa da hadisai da suka nuna cewa annabi Isa bai mutu ba zai dawo karshen zamani ina fata an fahimce ni suna kafa hujjar kuma aya ya wato ya Isa inni mutawfika wa rafi'uka ilayya ni zan kashe kai in daukar da kai zuwa gare ni malamai suka ce an yi at-taqdim wa at-ta'khir inni rafi'uka ilayya ni wa mutawaffika in ana nufin mutuwa ni mai ɗaukakar da kai ne sannan kuma in kashe ka domin alwawu la tufidu tartib domin Allah ya ce walladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama waɗanda suke kwana suna yin sujada ga ubangijin su suna kuma yin tsayuwa alhali ko cikin sallah sai an fara tsayuwa sannan a yi sujada da sauran dalilai da malamai suka kawo don haka wannan shubha ta su babu ta ko kuma inni mutawfika ni ne mai sanya ka bacci ko kuma inni mutawfika ni zan dauke ka gaba ɗaya domin cikakken abu ne wato tawaffa shi ne cikakken abu zan dauke ka da ranka da kuma wato jikinka kamar da su malamai suka ce malam yace to kulna za mu ci dalilin da yasa kenan nan wajen ba da labari sai aka faɗi sunansa ba a kira shi ba da sifa ba a ambace shi da sifa ba inda ma adala annatihi abinda yasa ya kauce ma sifofinsa fi hadaini wato a cikin waɗannan wuraren almawdi aini wurare guda biyu duk da yake ba wuri biyu ne an ka ambaci sunansa ba a bada labari wurare ne guda hudu an gane ko domin shi mallan tana yana magana ne kan wurare guda biyu da shi ya kawo amma wuri hudu ne an ka kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani Ahmad kuma wato aka kira shi wuri daya wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad sannan kuma Muhammad ya zo wuri hudu har malamai suna kawo ka'ida in kana son ka rike wannan sai ka ce wa ma muhammadun ma kana muhammadun aba muhammadin ala muhammadin muhammadun rasulullah wa ma muhammadun shiri wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul a cikin suratu ali imran wa ma muhammadun ma kana muhammadun a cikin suratul ahzab ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin ala muhammadin a cikin suratu al-qital ko suratu muhammad walladhina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin sai muhammadun rasulullah a cikin suratul fathi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan sai zaman wurare ne guda hudu to in mallaye nufin bakin waɗannan wurare ne guda biyu kenan bai tantance ba in kuma na nufin a'a wurare guda biyu da ya kawo a cikin littafin sa to kenan kuma magana shi babu kuskure cikin ta yace to inda ma adala an na'atihi fi hadain al mawdi'aini abin da yasa ya kauce ma sifofin sa ya ambace shi kenan da sunansa a cikin waɗannan wurare guda biyu da shi mallan ya kawo kenan anan li ta'limin nasi dan ya sanar da mutane annahu rasulullah cewa shi manzon Allah ne wa talqinihim kuma ya sanya su ko ya koya musu an yi sammuhu su kira shi bizalika da wannan wa ya du'uhu su kira shi bihi da wannan su kira sunan su kenan su sanya masa suna da wannan kuma su kira shi da shi walidhalika dan wannan ne zakarahu sai ya kira shi bi na'atihi da sifofinsa la bismihi ba da sunansa ba fi ghairi hadhaini almawdi'aini in ba waɗannan wuraren guda biyu ba to kinan mallai na nufin kawai wurare guda biyu ne sunansa ya zo Muhammad kuma mun nuna wannan kuskure ne tunda ya rura bakin waɗannan wuraren ne minan mawadi al-ikhbar daga wuraren da ya bada labari wuraren da an ka bada labari wurare ne guda hudu kama zakarahu fin nida'i kamar yadda ya kira shi wato a cikin kira da yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum da yace kama zakarahu fin nida'i to anan kuma yace fin nida'i a wajen kira a'a to fi ghairin nida'i tunda nan ba kiran shi ne an kai ba anda an ka ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum nan ba kira bane shi ma nan bada labari ne kiran kama zakarahu fi ghairin nida'i za a iya cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum lalle manzo ya zo muku daga kawunan ku kinan ba wani mutum ne wanda baku sani ba akwai qira'a min anfasikum qira'a ce shadda daga mafifi wato daga wato zababbin ku kenan ya fito ne daga babban gida kamar wa qala rasulu ya rabbi nan ma ba kira bane wa qala rasulu manzo ya ce ai ba da labari ne ya rabbi ya kai ubangiji kinan nan suratul furqan aya ta 30 kuma yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nan ya kasance daga gare ku kyakkyawan koyi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam uswatun hasana asim ya karanta uswa sauran sun karanta iswa suratul ahzabi aya ta 21 kuma akwai irin wannan aya a cikin suratul mutahana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman abin nan laqad kana lakum fi rasulillahi لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة عفوا كنا أكوي لقد واتوتكين سورة الممتحنة أكوي قد كانت لكم أسوة حسنة كو أسوة حسنة أسم يا كرنتا دوكا واتو أسوة سورة كرنتا أسوة نفرقوا أتكين سورة الممتحنة كو ممتحنة duka ana faɗa wato qad kanat lakum uswatun hasana na biyu kuma laqad kana lakum fihim uswatun hasana nan ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ga alarmu mai hadda alqur'ani duk ya kira shi dai rasulullahi ba da labari ne da sunansa da wato sifarsa wallahu wa rasuluhu haqqo an yurduhu na a cikin suratul tauba aya ta 62 Allah da manzon shi sun kafi cancanta an yurduhu bai ce an yurduhu ma ba domin yarda Allah tana tare da yardan manzo sallallahu alaihi wa sallam umurni Allah yana tare da umurnin manzo da haka ba a rarrabewa a ce Qur'ani daban hadisi daban da kuma inda yace annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi shi yafi cancanta wato mutane da kawunan su ma'ana su gabatar da son sa da kaunar sa da lafiyar sa da komai akan kawunan su suratul ahzabi aya ta shidda domin an ka tai kiyama suna buƙatar manzo ne ya cece su ba wai suna buƙatar kawunan su ba shi yasa Allah ce ma kana li ahli al-madinati wa man hawla wa man hawla wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillah sannan Allah ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi haqiqa Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi ina fata an fahimce ni suratul ahzab aya ta 56 wanda kuma a aqida salatin Allah dole bambanta da salatin mala'iku da kuma na musulmi da an ka umurce su ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kenan fi'ili tunda zatin Allah ya bambanta da zatin bayi sifofin Allah sun bambanta da sifofin bayi sunayen Allah sun bambanta da sunayen bayi haka aikin Allah ya bambanta da aikin bayi kenan kuma ba za a kamanta su da Allah ba kenan kowanne sai zaman tuna shi daban an gane ko sannan kuma salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallam kadiba cikin jira'ul afham na ibn al-qayyim ya kawo fa'idodin yin salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallam da nau'uka duk da yake siga ta imam al-bukhari da muslim dai abai kawo ba wadansu malamai suka ce yayi mantuwa wasu kuma suka ce a'a bai kawo su ba tana yiwa saboda yana ganin su ba a bukatar sai an kawo su saboda ingancin wannan wato waɗannan hadisan wallahu ta'ala alam sannan kuma Allah ya ce walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi da sun yi imani da Allah da manzo suratul ma'ida aya 81 su kafirai kenan wa nadha'iruhu kathira irin wannan suna da yawa inda Allah kawo labarin manzo ba kiran shi ba kamar yadda mun ka faɗa cewa malam ya ce kira tana yiwa kalma ta fi ghairin da'i wato ya kawo ghairu ba a rubuta ta ba ko kuma yayi mantuwa yayi kuskure almuhimmu dai an ba da labarin shi da wato sunan annabi ko ar-rasul sifofin shi sannan kuma an kira shi da ya ayyuhan nabiyyu da ya ayyuhan rasul amma ba da labari da sunan shi shi kadai ne yazo amma ba a taba kiran shi ba ya Muhammad a cikin alkur'ani mai girma wannan shine wato abinda wato malam ya kawo a ƙarƙashin wannan sai mu gane cewa kenan don girmamawa ne Allah subhanahu wataala ya yi wannan to wannan shi dai ne kina abin da ya kamata wato a fahimta ƙarƙashin wato wannan amma ba a cewa Allah bai kira shi ba da bai ba da labari ba da wato sifofin shi domin waɗanda duk ba da labari na inda ya ce kama zakara hufin nidai a'a kama akhbara bihi ne ya kamata ya ce koko kama zakara hufi ghairin nidai to tana yiwa shi malam yayi mantuwa bai kawo kalma ta ghairu ba ko kuma su rubuta littafin sun kai mantuwa ba su rubuta ta ba ko kuskure ne wallahu ta'ala a'lam to wannan shine abinda wato malam ya kawo karkashin wato wannan mas'ala to idan muka zo kuma a cikin littafin dafku ihamil ittirab an ayatul kitab shi ma ya kawo bayani karkashin wannan aya a mas'ala ta 143 malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi suratul ahzab aya ta farko yace la munafata bainahu bai ci karo ba wa bain qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fi akhir al-aya a karshen aya inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah ya kasance game da abin da kuke aikatawa masani ne ko kuma bada labari duka yana iya dauka malam yace to wannan ya zo bi sigatil jam'i da siga ta jam'i da yace bima ta'maluna bayan ko yace ya ayyuhan nabiyyu bai ce inna Allah kana bima ta'malu ba ya ce lidukhulil ummati domin al'umma tana shiga tahta al-khitabi karkashin wato bayani ko umurni al-khas bin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda an kai da manzo sallallahu alaihi wasallam li'annahu qudwatuhum domin shine abin koyin su kama ta kaddama bayanuhu kuma yadda bayanin irin wannan mas'ala ya gabata mustawfan cikakke fi suratul rum a cikin suratu ar-rum mai tahqiqin wannan littafi Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi ya kawo namba 2 kenan in ka diba namba ta biyu wato in ka diba za ka gani wato ya ce ka dibi mas'ala ta 139 min hadar kitab a cikin wannan wato littafi ina fata an fahimci to a wajen inda malam ya kawo lamuna fata bai na huwa bai na ƙaunihi fi akhiril aya sai ya kawo number one ya ce ai akhiril ayatit taliya ƙarshen aya wadda za ta biyo bayan wannan aya ba wai ana nufin ya ayyuhan nabiyyu ba duk cikin wannan aya ne domin ya ayyuhan nabiyyu taqillah wala tuti'il kafirin wal munafiqin inna allaha kana aliman hakima idan malam yana nufin karshen wannan ayan ne to kuskure na amma idan malam yana nufin karshen ayar da za ta zo bayan wannan aya to daidai shi yasa yace wa kaza nubiha alaihi an yi tambihi akan wannan magana kinan da malam ya faɗa a cikin safha ta 255 a taba'a ta majma' kenan majma na malik fahad kenan yana ganin yake nufi min hadar kitabi daga wannan littafi to kaga wannan shine amfanin masu tahqiqi da kuma masu bibiyar waɗansu abubuwa domin akwai abun da yana koyi gare ka wanda ba za ka fahimce shi ba to yanzu sai mas'alar da zamu tashi akan ta dukkan su sun kawo wannan aya wato a karkashin aya ta hudu to da yake ga al'ada galibi muna bin littafin da muke a cikin shi tunda shi ya kawo ayar sai mu je mu karasa cikin shi sannan mu koma cikin ɗayan littafin to tunda dukkan su sun kawo kuma yanzu muna cikin littafin daf'o'i hamil tirab sai mu ci gaba a cikin littafin daf'o'i hamil tirab malam yace a mas'ala ta 144 qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala ma ja'ala Allah Allah bai sanya bale rajulin ga wani mutum min qalbaini daga zuciya biyu ko zuciya biyu min jawfihi a cikin cikinsa ko kirjinsa ko wato jikinsa a cikin aljawfu shine ciki ana nufin babu mutum da yake da zuciya biyu suratul ahzab aya ta 4 hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja tadullu tana nunawa bi fahwa khitabiha ga abinda za a fahimta daga abinda ta faɗa annahu lam yaj'al limra'atin kuma Allah bai sanya ma mace ba an gane ko min kalbaini daga zuciya biyu fi jawfiha a cikin wato cikin ta domin an ce namiji nan an an ba ana nufin mace ba tana iya samun zuciya biyu domin da namiji da mace ta fuskar halitta duk abubuwan su galibi iri ɗaya ne sai an samu abin da ya bambanta su malam yace to wa qad ja'at ayatun ukhra wata aya ta zo ta daban yuhimu zahiruha zahirinta yana sawar a sa tsammanin khilafa zalika sabanin wannan wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala fi hafsa fi hafsata wa aisha game da al'amarin hafsa da aisha bai ce fi hafsati ba wa aishati domin shi wannan mamnu'un min sarfi ne sai ka karanta akwai mamnu'un min sarfi wanda shi baya daukar kasa cikin yaren larabci ba kuskure bane aka yi kadiba cikin sharhin alfiya na ashmuni za ga ya kawo hadda baituttuka da an ka kawo waɗanda suke nuna ga ilal mamnu'un min sarf ga alladhi العلل اللفظية دا العلل المعنوية دا كما العلة التي تقوم مقام العلتين دا سورانسو بياني ne wanda yake mai yawa kwarai da gaske dalibi ilimi zai kuma ya ga wannan bayani to inda Allah ya ce game da Hafsa da Aisha matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam iyayen mu'minai in tatuba ila Allah in kun tuba zuwa ga Allah game da irin matsalar da aka samu a gidan manzo kenan har ya kai haramta ba kansa wato jariya kin shi kenan wato ku biyu in kun tuba faqad sagat qulubukuma zukatanku sun karkata al-aya suratul tahrim aya ta hudu faqad jama'a al-quluba sai ya kawo qulub zukata jam'i li hatayn al-imra'atayn ga waɗannan mata guda biyu bai bace ba in tatuba ila Allah faqad sagat qalbakuma ba sai ce qulubukuma to kinan ku ga an ce qulubu ya zama to jam'i ko da dai guda ta samu zuciya guda guda ta samu zuciya biyu alal akalla in mun ce haka to kinan ko bai yiwa kuma wani ya zama to yana da zuciya biyu kuma nan Allah ya ce ma ja Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi to ya za a bada amsa malam yace to wal jawabu an hadha amsa daga wannan min wajhaini daga fuska biyu ahaduhuma na farko annal musanna cewa abu wanda yake biyu a larabce idza udifa ilayhi shay'ani idan anka danganta mishi abubuwa guda biyu huma juz'ahu kuma sassan shi ne jaza fi zalika to ya halatta a cikin wannan allazi huwa shay'ani wadannan abubuwa guda biyu da anka danganta zuwa gare su aljam'u wat tasniyatu wal ifrad in an ga dama a kawo su matsayin jam'i in an ga dama a kawo su matsayin tasniya biyu kinan kowa ya dauki nashi wal ifrad ko ko a kawo daya ana nufin jinsin kowanne daga cikin su ya dauki daya wa afsahuha wanda an mafi fasaha aljam'u shine a kawo jam'i kinan abu biyu sai a kawo musu jam'i kamar inda Allah ya ce qulubukuma kaga biyu ne amma sai ce qulubukuma fal ifradu kuma ana iya cewa kalba kuma amma ba cikin qur'ani ba sai ya zamanto kalba kuma amma sai ko ce ta dauki ta zuciya tunda ana fahimtar cewa dan adam ko ne da tashi zuciya fattathniyatu sannan kuma ana iya kawo tathniya a ce in tatuba ila Allah faqad sagat kalba kuma to haka da an ka jeranta su alal asahi malam yace akan zance mafi inganci daga cikin maganar da wato malamai suka kawo to sawa'un kanat al-idafa lafzan aw ma'nan ko da idafar da an kai talaffazi ta in an ce idafa talaffazi idafa wadda ba ta ƙara sabuwar ma'ana kamar yadda an ce al-makru sayyi'u kaga al-makru shine makirci as-sayyi'u mummuna to ai shi makircin shine mummuna din wannan idafa ce lafziya ba ta ƙara sabuwar ma'ana aw ma'anan ko ko idafa ma'anawiyya wadda tana ƙara ma'ana kamar an ce kitabullahi littafin Allah kaga kitabu daban Allahu daban to an ce kitabullahi kaga an samu wata bakuwar ma'ana ita ce idafa wadda take tana da ma'ana wanda kuma al-idafa tana da bincike a cikin yaren larabci anwa'uha da al-lafziyya da al-ma'nawiyya da fawaiduha da sauransu da kuma ta'thiruha fi tafsiri wal ahkami wal aqida da sauransu bincike ne ana iya gabatar da shi malam yace to fallafzu misaluhu an gane ko in an ka ce idafa ta lafazi ga misalin shi shawaitu ru'usal kabshaini shawaitu daga nan an ka samu mishui da faransanci ma'ana na soyi ko na babbake ru'usal kabshaini kawunan ko kanun kabshaini rago biyu to kaga rago biyu kuma an ka ce kabshaini ru'us kawunansu ai ra'asahuma ana nufin kawunansu to kana iya cewa ra'asaihima wal ma'ana ita ko idafa ta ma'ana qata'atul kabshaini na yanke kabshaini rago biyu ru'usan kawunansu wa qata'tu minhum ar-ru'us sai ni cire kawuna daga gare su kinan an samu ƙarin wata sabuwar ma'ana yace to fa in furriqa al-musanna in an kararraba al-musanna kamar ma'ana abinda abiyu an kararrabe su fal mukhtaru abinda an kazaba al-ifrad to sai ayi ni sai a kawo abu guda in an rarrabe su kankanin su nahwu ala lisani dawuda wa isa ibn maryam idan da an ka ce lo ina allazina kafaru min bani isra'ila Allah an ce waɗanda sun ka kafirta ga bani Isra'il ala lisani Dawud akan harshen annabi Dawud kiran wa'azin da yayi ko kuma wahayin da an kai masa yayi bayani wa Isa ibn Maryam da Isa dan Maryam ka gani ko sai an ka ce zalika ba a ce zalikuma ba ka gani sai an ka kawo shi guda to shine abinda wato malam ya kawo to amma da malam ya kawo wannan bayanin mai ta'alikin wannan littafi da ya zo a mas'alar inda ya ce fa in furriqa al-musanna fal mukhtar al-ifrad wato sai kawo number number ta biyar kenan number 5 kenan sun kem abin nan sai ce ja'at hadhihi al-ibara wannan ibara ta zo an gane a safha ta 256 tabaa ta majma min hadha al-kitab an gane ko daga wannan littafi ta ba'al li adwa al-bayan kenan sun bi abinda ba da ya rubuta cikin adwa al-bayan haka ba fa in furriqa al-musanna in an rarrabe tsakanin abubuwa guda biyu sai ka an sanya wani wato alama ta nuna cewa magana karata akai al-mudafu ilayhi wanda anka danganta zuwa gare shi dan a fahimci maganar fal mukhtaru fil mudafi sai anka kara kuma fil mudafi anka kara ranka gari abinda anka zaba fil mudafi al ifrad dan ka gari akwai karin bayani kinan in ka anka ce fa in furriqal musanna al mudafu ilayhi ba ko ne musanna ba wanda anka danganta zuwa gare shi fal mukhtaru fil mudafi al ifrad sannan nan da ya kawo alali sani dawud wa isa ibn maryam mai taqiq wani littafi ahmad bin muhammad muhammad badawi sai kanon ba 6 karkashin inda kawo alma'ida aya ta 78 sai yace fi ham ham il hawami a wani littafi ne imam suyudi da ake kira hamul hawami an gane ko littafi ne wato bayani kan lugha da sirrinta kuma yana da jam'ul jawami'i littafi ne na usulul fiqh wanda shine an kai alfiya ta maraqish saud wato a kasar mauritania da ita aka yi nazmukin wato jam'ul jawami'i fa in furriqa idan an ka bambanta mutadamminahuma abinda sun ka kumsa na ma'ana kenan shi musanna ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam akan harshen annabi Isa da kuma Isa annabi Dawud da Isa dan Maryam kaga an rarrabe su fa qala ibn Malik ibn Malik ya ce aidan bi qiyas al-jam'i wal ifradi kina ana iya kawo shi jam'i ana iya kawo shi mufradi da an ka ce ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam sai a ce zalika ce ce ana iya cewa ma a kawo shi jam'i ana iya kawo shi wato jam'i a ce ula'ikum kenan ko zalikum yace fa qala ibn malik ibn malik yace aidan bi qiyas jam'i a kawo shi jam'i wal ifrad ko a kawo shi mufradi wa khalafahu abu hayyan abu hayyan ya saba mishi qala yace wa amma al ayatu ita aya fa laysa al muradu fiha bil lisani al jariha ba ana nufin ba halshe wancan halshe na al jariha wanda yake wato halshe wanda yake matsayin gaba an gane ko balil kalam ana nufin maganar da za su zo saman harshen awar risala ko sako falaisa juz'an min dawud to wannan ba juz'i ne na dawud ba wala min isa ko annabi isa balle a dauki wannan hukuncin a dora amma zan ce mafi ingancin ai ba yadda za a yi maganar ta fito in ba a yi amfani da harshe ba kidan tana yiwa dai maganar imam ibn malik ana iya dauka ta ko kuma a dauki cewa magana ake nufi ba sai an yi abin nan ba to malam yace wa in kana lisnani in abubuwa guda biyu almudafani waɗanda an ka danganta munfasilai ne sun rarraba anil musanna daga abin da yake biyu almudaf ilaihi wanda an ga danganta zuwa gare shi ai kana ghaira juz'aihi sun kasance ba juz'i ne nashi ba ba bangare ne daga cikin shi ba fal qiyasu abin da aqiyasi aljam'u aka wasu matsayin jam'i wifaqan lil farra'i don a dace da magana ta imam al farra wani malami ne na lugha wa fil hadisi yazo cikin hadisi ma akhrajakuma mi ya fitar da ku kaga mutum biyu min buyuti kuma daga cikin gidajenku bai ce min bai wato bai tai kuma ba kenan an gane ko wanda kuma mai tahqiqin wani littafi in ka diba nan batu yace akhrajahu muslim muslim ya fitar da wannan hadisi hadisi na 2038 min hadisi abi huraira na daga hadisin abu huraira an gane ko yace idza awaituma ila madaji'ikuma sannan idan kuka dawo zuwa ga kuma idan kuka koma zuwa ga wurin kwancin ku in za ku kwanta shi ma ya zo ne cikin hadisi hadisi ne wanda yake in ka diba nan batu mai tahqiqin wannan littafi yace akhrajahu wanda ya fitar da wannan hadisi al-bukhari al-bukhari hadisi na 3113 wa muslim da imam muslim hadisi na 2727 min hadisi ali ibn abi talib na hadisi na ali ibn ali ibn talib kenan addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma Aliyu da matarsa Fatima wato matar Aliyu kenan yar manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma ina fata an fahimci wancan hadisi ma akhraja kuma min buyuti kuma wani hadisi ne wanda in shi'a suna fakewa da shi da yan qur'ani su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana jin yunwa ya fito har ya hadu da sayyidina Abubakar da Umar sun je sun ci abinci gidan wani kuma Allah ya ce wa wajadaka a'ilan fa agna Allah ya wadatar da shi kuma a ce kuma ya yanka rakumi 60 da wani abu ko wani abu kuma a zo a ce yana jin yunwa a shi wannan jin yunwa da ya faru da an ka ce an bashi wadata ba kuɗi ake nufi ba wadata daban kuɗi daban mutum na ilimin tuwa mawadaci yana da gidaje na haya sun kai 100 amma bai da kuɗi a hannunsa don haka wadata ake nufi Allah ya bashi wadata ta al'umma da jama'a ba irin wancan ba ina fata an fahimta annabi Musa kuma shi ma ai ya taba zama bai da abincin da zai ciye ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir don haka wannan suna kokarin karitar da hadisai da kuma wa da kuma asar da ya zo hadisi ne shi ma hadihi fulanatun wa fulana wannan wance ce da wance ce yance fulan wani fulana wance kenan hadihi fulanatun wa fulana wancan wancan wance ce da wance ko wannan wance ce da wance yas'ala nika suna tambayar ka an infaqihima daga wato ciyar da su ala azwajihima akan mazan su alahuma fihi ajrun sai suna da lada hadisi ne wanda yake Imam al-Bukhari ya fitar da shi inji mai tahqiqin wannan littafi in ka diba number 4 wato ko number ta 4 Catherine Nimero kenan hadisi na 1466 wa Muslim hadisi ya fitar da shi hadisi na Muslim hadisi na dubu an Zainab imra'ati ibn Mas'ud kenan Zainab matar Abdullahi ibn Mas'ud da ake tambaya cikin hadisin ta sai an kace cikin hadisin ala azwajihima kaga fulana da fulana an kace wance da wance mamakon a ce ala zawjaihima infaqima ala zawjaihima kinan su ciyar akan mazajen su an gane ko mace ce ta taimaka wa mijinta don tana da hali shin tana da lada ko ba tana ina fata an fahimce ba a ci da ta aka bai ce ta yi niyya to bai ce ala zawjaihima ba ko bai zo ba ala zawjaihima sai an kace ala azwajihima azwaj kuma jami'i ne wa kuma malam ya kawo da kuma asar da ya zo ko mu ce ai asar kenan na sira ya ce laqiya aliyan aliyu ya hadu wa hamzan da hamza fa darabahu sai suka buge shi an gane ko kenan shi wannan kafirin laqiya aliyan an gane ko bi asyafihima da takubbansu ba a ce bi saifaihima ba duk da yake kuma aliyu da hamza kawai an ka faɗa wannan ya kawo number 5 ya ce kama fi sirati mai taƙi wani littafi ya ce in ka ɗiba ya zo cikin asiratun nabawiya ta ibn hisham mujalladi na ɗaya shafi na wato 625 wa lafzuhu lafazin shi wa karra hamzu hamzatu hamza ya kai hari ya kai ɗauki wa aliyu da aliyu bi asiyafihima da takubban su bai ce bi saifihima ba ala utba akan utba ina fata an fahimci to kenan sun kai masa hari kenan kaga nan an ce asiyafihi ba to kenan kaga wannan ya nuna cewa a lugha in abu ya zamanto biyu kuma an rarraba su ana iya dokar jam'i shine afsahu kuma ana iya kawo musanna ana iya kawo shi kuma mufrad in an kawo shi musanna tun da su biyu ne kowa ya daya in an kawo shi mufrad kenan dukkan su ko ne ana nufin yana da ɗaya din shi tun da an san mutum biyu ba guda ne an nasu ba sai akwai nasin da nuna abu guda ne za su raba ya ce to wa'alam ka sani annab dama'ira cewa damirai arraji'ata ila hadha mudaf waɗanda sun ka koma zuwa ga mudaf yajuzu fiha al-jam'u ya halatta a kawo su jam'i nazran ila al-lafzi domin shi lafazi abu ne wanda yake jam'i ana nufin shi lafazi guda ne wa tathniyati ana iya kawo shi tathniya nazran ila al-ma'ana ya hankalta ba ma'ana domin mutum biyu ne kowa an bashi nashi daya fa min al-awwali na farko qawluhu fadar kenan mai magana khalilayya ya ku abokanai na la ta halik nufusa kuma kak ku hallaka kawunan ku kaga mutum biyu ne amma sace nufusa kuma bai ce nafsai kuma ba kak ku halakar da kawunan ku asan da bakin ciki fa inna laha fi ma duhiyat bihi asan fa inna haqiqa laha a cikin a gareta fi ma duhitu bihi abinda an ka jarabe da shi ne musiba addahiya mai wayo ko musiba asan an gane ko shine wato akwai bakin ciki ma'ana ka ku kara maka nan bakin ciki kan ku kara makanku wato bakin ciki akan wato bakin ciki to don haka dai shi ne abinda ake son a ce mawdu'u shahidin da an kace nufusa kuma ba a ce ba nafsai kuma ba wa min athani shi ko na biyu qauluhu inda sha'ir yace qulubukuma zukatanku biyu yakshahuma yana rufo musu su waɗannan zukata guda biyu al'amnu aminci adatan ga al'ada idza minkum al-abtal a lokacin da al-abtalu jarumai jam'i na al-batal nan ba ƙarya ake nufi ba in an ce al-batilu ƙarya al-batalu zarumi yace to idza minkum al-abtalu a lokacin da jarumai yakshahum adh-dhu'ru lokacin da tsoro ya ruho musu lokacin da tsoro ya rufo ma jarumai to ku ko sai aminci ya zuhuma zukatanku mawdi'u shahid da yace yakshahuma an gane ko bai ce yakshahum ba kinan ya halatta musanna gashi qulubu jam'ina maimakon ya ce yakshahum sai ce yakshahuma kaga kenan ana iya jam'i shi ma a kawo mishi wato musanna da yake na mutum biyu wato ake nufi eh qulubu kuma yakshahum al-amnu aratan idha minkuma kaga minkuma nan ya kawo mishi musanna amma qulubu ya kawo shi matsayin jam'i yace asani kenan nan abinda ake nufi biyu ne in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma an hankalta ma qulubu musanna kaman matsayin lafazi ne an ka hankalta ma na mutum biyu amma lafazin an doke shi guda ne an gane ko ma'anar shi ta mutum biyu ce sai an ka ce qulubu kuma kuma ana ganin musanna jam'i na farawa ne daga biyu kamar da wadansu malaman usul fiqh suka ce da lugha wasu kuma sun ka cewa a'a sai daga uku mas'ala ce ta khilafiyya kidan da an ka ce qulubu kuma ana nufin zukatan ku biyu ba ana nufin suna da zukata bane daban-daban tunda mutum biyu ne kuma Allah ya ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi kidan wannan bai ci karo ba da abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa الثاني نبي هو ما ذهب إليه مالك بن أنس abinda imam malik dan anas yace a kansa rahimahullahu ta'ala Allah shi masa rahama in jimallan min anna aqalla al-jam'i shi a wajen imam malik karamcin jam'i abinda ake kira jam'i isnani biyu ne tunda sun ce sallah ma daga mutum biyu jam'i yake farawa aka ce wannan cikin zancen sallah ne da shari'a amma na a lugha ake rufi suka ce to kuma Allah ya ce wa aqimis salata tarafayin nahar kuma ya ce wa min atrafin nahar kaga tarafayin nahar a cikin suratu hud sassa biyu na yini kuma atrafan nahar sai kawo shi jam'i sun ce to kenan wannan yake nuna cewa jam'i yana farawa ne daga biyu wadan suka ce a'a kawai yana farawa ne daga uku akwai tattaunawa mai tsawo a cikin lugha da kuma malaman usulul fiqh mai so ya koma a can ya ga bayani wa nadhiruhu tamkar irin wannan qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa in kana lahu ikhwatun in ya kasance yana da yan uwa shi magaji kenan an gane ko suratul nisa ya aya ta 11 ai ai mallan yace abin da ake nufi akhawani yan uwa guda biyu fasa'ira abin da ya saba idan mutun ya mutu ya bar mahaifin shi ya bar mahaifiyar shi bai da yaya to idan babu ‘yan uwa gaba ɗaya kwata-kwata ko kuma akwai ɗan uwa guda to za a kasa dukiya kashi uku mahaifi yana da kashi biyu mahaifiya tana da kashi ɗaya to idan kuma akwai ‘yan uwa to nan ne aka yi saɓani ‘yan uwa wanda suke guda ko ko biyu sai an ka ce a ‘yan akwai ‘yan uwa ma'ana ‘yan uwa ko wanda suke uba guda ko kuma ‘yan uwa waɗanda suke abin nan uwa ɗai uba ɗai ko kuma ‘yan uwa waɗanda suke uwa ɗai misali kenan su yan uwan nan dai an kawo su mutlak kenan nan in akwai yan uwa sai ya zamanto ita uwa ba ta daukar wato fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus in akwai yan uwa sai zamanto uwa sudusi za ta dauka kenan a kasa ba uba kashi biyar ita kuma wato uwa a bata kashi daya to waɗansu sun kace nan ikhwa an kace in akwai yan uwa sun kace daga biyu yake farawa wannan sun ka ce a'a ikhwa sai sun kai uku to kaga nan mas'ala ta lugha ta kuma mas'ala ta fiqh kuma ta kuma mas'ala ta usulul fiqh wanda suke ganin ikhwa nan daga biyu kaga kenan daga nan jam'i yake farawa wanda suke ganin a'a yan uwa sai sun kai uku ne sannan kuma su kuwa hukuncin zai sabani sai in sun kai uku ne sannan uwa take tashi daga thuluthi zuwa ga sulusi kenan ɗaya bisa uku zuwa ɗaya bisa shidda kamar yadda dai malamai suka yi bayani to kaga dai shi nan yana nufin jam'i a larabci kawai ya fara ne daga uku to dan haka da an ce in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma nan qulubukuma zuciya biyu ake nufi kuma jam'i yana farawa ne daga biyu shi don haka wajen Imam Malik haka ya tafi sauran kuma sun tafi cewa a'a jam'i yana farawa ne daga uku amma nan zahirin lafazi an ka hankalta ma cewa babu wani mutum wanda adda zuciya biyu sannan kuma a larabci in an kai idafin musanna ana iya kawo mishi abu matsayin jam'i kidan nan sai an kai mishi wato jam'i kidan babu wata matsala da haka kamar nan ma da sha ɗaya ce ƙulubu kuma nan kaga ce ƙulubu bai ce kalba kuma ba kidan ya kawo shi a matsayin musanna ƙulubu kuma kuma sai kawo shi a matsayin jam'i kidan ya halatta a yi idafa shi zuwa gare shi to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo a karkashin wannan wato mas'ala a gurguje kenan da yace bai sanya wani mutum zuciya biyu ba nan yace qulubu kuma kenan bayan da suna da zuciya fiye da biyu ba ko wace tana da zuciyar ta guda wannan shi ne abinda malam ya kawo duk da yake ya shiga cikin bayanai waɗanda suke suna da wato sarƙaƙiya kwarai da gaske wallahu ta'ala a'lam to yanzu mas'alar da zamu tashi akan ta zamu dawo ne cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid domin shi ma ya kawo wannan aya karkashin wannan aya ya kawo nasa bayani a matsala ta 870 malam yace fa in qila idan an kace ma fa'idatu dhikrul jawfi menene amfanin fadar zuciya wato ciki fi qaulihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah ce ma ja'ala Allahu li rajulin Allah bai sanya ma wani namiji ba nan kuma ba namiji da ake nufi ba hammace tunda malam ya ce bi fahawul khitab min qalbaini Allah bai sanya wani namiji ba zuciya biyu fi jawfihi a cikin wato zuciyarsa cikin cikin cikin cikin cikin sa suratul ahzab aya ta 4 aljawfu ciki kenan qulna za mu ce qad subiqa mithlu hadha su'al wannan tambaya ta gabata wajawabuhu da amsa shi fi suratul hajji a cikin suratul hajji fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala walakin ta'mal qulubul lati fi sudur kenan fa innaha la ta'mal absar ba idanu ne suke makamta ba inji Allah farkon ayar kenan ko ko farkon bayanin fa innaha la ta'mal absar wato zuka idanu ba su ne suke makamta ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur sai dai zukata su ne suke makamta ma'ana makamta ta ido ba ta da hatsari irin makamta ta zuciya domin zaka iya samun makahu ya zamanto babban masani ne duniya za ta iya amfanuwa da ilimin sa kamar yadda misali da gani daban-daban Imam Shatibi wanda ya Shatibiyya ta ilmul qira'at ana ganin makaho ne kamar yadda suka faɗa ya makamta tun yana yaro ko ko an haife shi a matsayin makaho kamar yadda suke bayani sannan kuma Sheikh bin Baz in muka diba a wannan zamani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin shi ma makaho ne in muka diba dai mufti na Saudiya galibi za ku iske ma su ma makahuyi ne akwai kuma da yawa masana da an kai waɗanda suke makahi ne ba sa gani to amsar da malam ya bayar a can da an ka ce walakin ta'amal qulubul latifi sudu sai dai zukatan da ke cikin kirji su ne suke mi suke makamta to ai zuciya ba ta iya zama in ba cikin kirji ba to kenan nan ta'akidi na an kai to nan ma da an ka ce ma ja Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi fi jawfihi nan ta'akidi ne dan zuciya ba yiwa a same ta ta dan adam in ba cikin cikin sa ba kuma cikin cikin sa sai a same ta a can wajen kirji a ƙara wato tantancewa kenan nan da an ka ce cikin ciki a a ciki lalle zuciya cikin ciki take kuma a cikin kirji kuma cikin cikin ma a cikin kirji take dan kakkace akwai kuskure ko sabani a cikin wato wannan bayani wannan shi ne shi ma abinda malam ya kawo shi ko kaga ta bangaren da wato ya dauka e mas'ala da zamu tashi wato ta gaba shine cewa mas'ala ta 871 malam yace fa in kila idan anka ce ma ma'ana qaulihim menene ma'anar fadan mutun anti alayya ka zahri ummi ke a kaina kamar kina tamkar wato ban mahaifiyata to me ake nufi da shi yace kulla zamu ce aradu suna nufin an ya kulu su ce anti alayya ke gare ni haramun haramun ce ka batni ummi kamar yadda cikin mahaifiyata haramta gare ni fakannu sai sun kai kinaya sun ka boye kenan anil batni daga fadar ciki da zahari sai sun ka ci baya li alla yadhkuru al batna kasu ambaci cikin alladhi yuqaribu wato zikrahu zikra alfarji wanda kuma in an ambace shi ambaton shi na kusan ambaton wato al'aura kenan wa inna ma wato kannu abin da yasa sun kai kinaya sun ka boye busu fada ba anil batni daga ciki bi zahari sun ka kawo shi bai marakon su ce ciki sun ka ce baya li wajhari saboda abubuwa guda biyu ahaduhuma na farko annahu amudul batni shi ciki shi wato baya shine wato gimshiki amud shine gimshikin wato ciki domin ciki gimshikinsa shine mi shine baya wayo ayyiduhu saboda akwai kasusuwa da suka rike wato baya kenan wayo ayyiduhu abinda yake karfafa wannan qaulun Umar radiyallahu anhu fadan sayyidina Umar tsira da aminci Allah subhanahu radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi yaji'u bihi ahaduhum dai daga cikin su zai zo da shi ala amudi batnihi akan karan bayansa wato garon bayansa kina game da ba mafi shi cewa garon bayansa an gane ko ai ala zahrihi akan bayansa kaga sai ce amudu batnihi da ya ce a mudu gimshikin cikinsa to gimshikin ciki ai shi ne bayansa kenan shi yasa sai ana yin kinaya daga wannan asani abin da yasa wasu malamai sun kace an kace zahar ba a ce batn ba itiyanul mar'ati ana zo mu mace min qibali zahriha ta bayanta kana muharraman indahu su a wajen suna dauka shi a matsayin haramun kenan kafin alkur'ani ya bayyana musu wa kanu ya taqiduna sun kasance suna i'tiqadin annaha ita mace idza utiyat idan an ka zo mata min qibali zahariha ta bayanta ja alwaladu ahwal da sai shi zo hararagarki hararagarki ko kuma ce mai kallon gora wanda kamar yana kallon kamar ba kallon kai ke yi ba daga hala hala shay'una kamar abu ya juya ko ya karkace daga nan aka samu ahwal fa kana al mutlaqu fil jahiliya فكان المطلق في الجاهلية wanda zai sakin mata a lokacin jahiliya idan kaso da taglidar talaki in yana son yayi saki mai kaushi ya huce kushin shi qala sai yace anti alayya ka zahri ummi ke kamar kina tamkar bayan mahaifiyata ita ko mahaifiyata haramta ga mutum kwata kwata kina yana nufin ma har abada ba zai sake wato zuwa gare ta ba to wannan shi ne wato abinda wato malam ya kawo a karkashin wannan ko kuma mu ce abu ne wanda dama sun saba da shi abinda ake kira zihari kidan mutum ya ce mama sai ta haramta gare shi shi yasa malamai suke cewa wanda ya ce mata ta ya haramta ta wasu suka ce wato saki ɗaya ne domin an hankalta maliyar shi ta saki ce wasu sun ce a'a wanda ya ce matarsa kamar ya haramta ta koko tana tamkar mahaifiyarsa sai ya zama to kafara ce zai fitar domin kamar matsayin rantsuwa yake domin kamar ya nuna wato abin da ni ya yi rantsuwa ne wadansu kuma suka zai cewa a'a kawai dai matsayin saki guda za a ɗauke shi wasu suka ce a ɗauke shi matsayin saki uku to amma kuma ɗaukar shi matsayin saki uku malamai suna nuna cewa babu wani lafazi wanda ke nuna saki uku duk da yake suna kafa hujja da hadisi wanda yake nuna cewa zamanin sayyidina umar kafin zuwan sayyidina umar zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam da abubakar duk wanda ya saki matar shi saki uku sai a ɗauke shi ɗaya amma zamanin umar ya ce mutane sun yi wasa za a mai musu da shi wato matsayin uku don saboda a yi taglifi waɗansu malamai suka ce ya yi shi ne don taglifi ba don zartarsuwa ba waɗansu kuma malamai suka ce a'a to ya yi shi ne don saboda wata illa to in an samu wannan illa ta yawan saki saki sai a ɗauki wannan kuma in ba a samu wannan illa ba sai a bar sakin a wanda yake amma dai abinda malamai suka fi tafiya akan shi shine in mutum ce wata shi ya sake ta saki dubu ko saki ɗari ko saki uku za a ɗauke shi matsayin saki ɗaya in ya ce ya haramta ta to sai a ɗauke shi niyyar shi wato tana matsayin saki ɗaya ko kun yace ya haramta ta ko suka ce kawai kafara ce zai fitarwa don yayi abu wanda Allahu Allah ne ya halatta ta shi bai sai haramta maka shi ita ba akwai maganganu daban-daban masu mai soyayya kuma cikin littafin furuwa kadiba cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid kadiba cikin al-mughni ibn qudama kadiba cikin mudawwana kadiba cikin al-insaf da imam al-mardawi a cikin fiqh al-ahnaf da sauran dai littattafai da kuma al-hawi fi fiqh shafi'iyya na imam al-mawardi kaga babi na at-talaq da irin maganganun da malamai suka yi kada ka je ka faɗi magana ba tare da ka tantance ba saboda ka ji abin da baka saba jin shi ba akwai maganganu da dama da malamai suka faɗa to almuhimmu dai wannan shine abin da ake kira zihari sai da abin da zamu ƙara to idan mutum ya ce mace tana kamar ban ban mahaifiyarsa to ai ban mahaifiyarsa ya haramta gare shi wannan magana da aka kawo cewa an ce idan mutum ya zo mace ta baya ba ana nufin ya zo mata ta dubura ba a'a ya zo mata ga gabanta amma shi yana ta bayanta wannan shi ne abin da ake zance kawai ya fassara ba daidai ba na biyu kuma yahudawa su ne sun suke itikadi in ka diba cikin asbabun nuzul ka diba cikin littafi al-isti'ab fi bayanil asbab kaga waɗannan abubuwan yahudawa ne ake cewa sun ce idan mutum ya zo mace shi ta gabanta amma daga bayanta shi ya zo da zai zo a karkace ba larabawa ne suka faɗi wannan ba sai dai ana nufin kamar tasirin wato abin yahudawa ne ya kai ga wato larabawa to wannan shi ne abin da wato ya kamata mu fahimta to ita ko wannan aya da malam ya kawo bayani akan ta inda ya ce ma ma'ana qaulihim anta alayya ka bahri ummi wato domin aya ta hudu a cikin suratul ahzab Allah ya ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatikum ina fata an fahimce ni a nan wato idan muka duba tu zahiruna min hunna akwai nau'i na karanta wannan kalma wato daban-daban imam asim ya karanta tu zahiruna an gane ko tu zahiruna daga zahara yu zahiru kenan sannan idan mun diba da imam hamza da kisa'i da khalaf sun karanta tazaharuna an gane ko tazaharuna ba tu zahiruna ba kenan ta'un sun yi mata fatha shi ko nan sai zaman to an shafe ta'un daya kenan wa ma ja'ala azwajakum allati tatazaharuna an shafe ta'un daya an gane ko to sannan kuma ibnu amir ya karanta wa ma ja'ala azwajukum allati tadhahharuna tadhahharuna kenan sai zaman to shi yayi shadda ga wato za'un da ha'un kenan shi ko asalin shi tatadhahharuna ne an gane ko sai an ka dauki ta'un dai an ka maida tadha'un an kai wato an ka maida ita wato ta kuma za'un sai zan tadhahharuna kenan tata zaharuna ne sai an ka maida ta'un dai ta kuma za'un a qira'ata ibnu amir amma in muka diba kuma qira'ata nafi' da ibnu kathir da abu amr ibn al-ala da abu ja'far da yaqub sun karanta tadhahharuna an gane ko tadhahharuna ba tadhahharuna ba shi wato eh shi imam ibn amir ya karanta tadhahharuna tadhahharuna an gane ko tazzaharuna ya karanta tazzaharuna tazzaharuna kidan shi ya karanta tazzaharuna to kenan ibnu amir shi ya karanta da wannan ba wancan wanda muka fara tadhahharuna kenan waɗanda sun karanta tadhahharun shine nafi' da ibnu kathir da abu amr da abu ja'far da yaqub su sun karanta tadhahharuna tadhahharuna an gane ko kenan ta abin nan ta'un da ta'un ne sai an kamar da ta'un guda ta koma za'un shi ko ibnu amir ya karanta tadhahharuna kenan ta'un ɗaya ce ita ma ta tazaharuna ne sai an ka ce tazaharuna su kwancan wato ta tazaharuna ne sai an ka ce tazaharuna wato kenan kowanne daga cikinsu an yi alƙalbu sai dai wancan alif ne tazaharuna wannan kuma tazaharuna taujihi ne da alƙira'at mai so yana iya koma cikin addurul masul fi ulumil kitabil maknun amma dun ma'anar su ne nan ɗaya wato ƙira'a bata bambanta ba tana yiwa a ce wanda ya zamanto tazaharuna ko tuzahiruna bai da tashdidi kenan ma'ana ziharin wanda yake mai dan sauki-sauki ne wanda kuma at-tazaharuna da tazaharuna kamar lokacin da yayi fushi ne ya aikata abin da yayi nauyi ya maimaita ya maimaita ya maimaita sai mu ce tanan za a iya samun bambanci wancan ya nuna abin yana yawan maimaituwa ko ko an yi so daya saboda wani mutum yana iya yi so dai ko ko a'a abin al'umma suna yi kadan kadan sannan kuma suka koma suna yin mai yawa kinan tashdidi sai nuna al'umma tana yin abin da yawa wancan kuma yana nuna al'umma tana yi kadan ko ko mutum guda yayi so dai ko ko ya maimaita sai zaman to tashdidi ya nuna at-takthir ko kuma aljam ya nuna jam'in mutanen da suka yi ko ko yawan mutanen da suka yi ko yawan maimaita wanda wato aka yi kadiba cikin kuma wato al-bahrul muhit na abu hayyan at-tauhidi kadiba kuma cikin wato al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam na wato ustaz dr Umar Salim Bazmul kuma ce dr Salim Umar Bazmul wanda yake na kasar Saudiya littafi ne yake mai muhimmanci a cikin tawjihul qira'at da sauran kuma littafan da sun kai tawjihi na al-qira'at al-qur'aniyya kuma akwai irin wannan a cikin suratul mujadala ko suratul mujadila ya an ce suratul mujadala sura ta jayayya masdar ne jadala yujadil mujadalatan domin an yi jayayya tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wannan mata kuma an ce mata suratul mujadila sura ta mace wanda ta yi jayayya da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ismul fa'il ne kamar yadda yace qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir to yan uwa musulmi ina ganin lokacin mu yayi muna halinsa a karkashin wato waɗannan mas'aloli da muka kawo kenan kuma sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya ba mu iko insha Allah za mu zo mu dora a darasin mu na gaba tunda mun samu Allah ya taimake mu mun kare wannan darasi wato na 201 kenan yanzu insha Allah ta'ala sai zuwa darasi na 202 idan fa Allah ya kai mana rai kuma ya ba mu iko abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya ba mu dada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته